أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin biyu ga watan takwas watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara biyar. a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammadu bin abdulwahab rahmatullahi ta'ala alaihi muna cikin babu ma ja a fi taglizi fi man abada Allah inda kabri rajulin salih kaifa idha abada mun ji malam ya ambata mana hadisai da wasu jawabai a ƙarƙashin wannan babi za mu tashi masail na cikin wannan babi na'am wanda shine karatu na 43 mun sani fa
ذكر الرسول في من بنى مسجدا مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل أغلب الأمر في ذلك. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك وكيف بين لهم هذا أولا. ثم قبل موته بخمس قال ما قال قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يحدث بما تقدم الرابعة ثم لما كان في كان النزع وكان في كيف هناك ثم لما كان
ثم لما كان في السياق مهم.
لم يحدث بما تقدم مم.
الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن أن يوجد القبر نه- نهيه من فعله شيني في نهيه من فعله عند قبره قبل أن يوجد ال- القبر نعم
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم السادسة لعنه إياهم على ذلك السابعة أن مراده تقديره إيانا عن قبره الثامنة العلة في عدم في عدم إبراز قبره التاسعة لمعنى اتخاذها مسجدا العاشرة أنه قرن بين من اتخذها قرن قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة فذكر الذريعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتم مع خاتمته Na'am. Malam ya ce fihi masa'i. A cikin wannan darasi akwai mas'aloli kamar haka. Al'ula, mas'ala ta farko ma zakarar Rasulu sallallahu Alaihi wasallama fi man bana masjida. Abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ambata game da mutumin da ya gina masallaci, ya abudullaha fihi da yake bautar Allah a cikin wannan masallacin inda kabri rajulin salihin a wajen kabarin wani mutumin kirki kaga ba mutumin yake bauta mawa ba Allah yake bauta mawa a wannan masallacin matsalar shine ya rasa inda zai gina masallaci sai jikin kabarin wanda wannan bid'a ce sanan zari'a ce ta shirka wanda muka ji akan farkon shirka da aka fara walau sahhat niyatul fa'il koda wanda yayi masallacin niyyar shi ta zama ingantacciya gyararriya ko da kyakkyawan niyya yayi inda ya kasance a gurin akwai kabari ya zo ya gina masallaci saboda kabarin so wannan wato ainihin shine dai abin da asali ya faru kuma ya zama hanya da ta buɗe mawa mushrikai shedan ya zuga su ya wawantar da hankalinsu da jahilci yayi yawa sai suka shiga cikin wato ainihin shirka da Allah ta hanyar wannan bid'a da huluwi din da akai wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaji wato ainihin ummuna ummu salama da ummu habiba ridwanullahi alaihima suna ambatan waccan cocin mariya da suka gani a kasar habasha da surorin da suke ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innan mutanen idan mutumin kirki ya rasu a cikin su bana wa ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwa kaga yami yana yuhadhiru ma sana'u yana gargadi akan abinda suka aikata to kaga kenan laifi ne koda da kyakkyawan niyya ne wanda a siyaki ya nuna su ahlul kitabi da suke yin hakan ba dan su bauta mawa mutanen da ke kwance a kabarin bane ba don su bauta ma wa'innan ɗan butun-butuni ne da suka tasa a gaba suke ibada a gurin ba amma yau da gobe shaidan ya sa suna bauta musu shaidan ya sa suna bauta musu don haka haramun ne gina masallaci a gurin wani kabari don daraja kabarin kuma ginawan koda ko a ce ba gini na wato ainihin na katanga aka yi ba koda kawai ana zuwa a yi sallah ne a gurin musamman musamman wanda za ga ana shaddu rihal tun ya taso daga wani gari zuwa wani gari kila ma daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa kama hanya an tafi kaulaha an tafi misra an tafi inani aje wai abauta ma Allah aje ayi sallah a wata makabarta da akwai wani waliyi a cikinta ko wani shehi a cikinta tare da shehun nan galibi din na ƙarya ne to kaga wannan haramun ne zai budu zuwa ga zai bayi zuwa ga shirka الثانية مسألة تبيو النهي عن التماثيل hani game da sassaƙar wato butun-butuni muka ce wasu sun haɗa sun yi mai bugu ɗaya har da hoto na photograph da ake yi amma dai tamathil na abin da za a sassaƙa ko a zana wannan shine ya fi wato cancantuwa da sunan kai tsaye wancan mahallun niza'i ne an fahimta ko wa ghilzatul amri fi zalika da kaushin lamari da ke cikin haka al'amarin akwai tsanani a cikin wato ainihin yin tamathil na wasu mutane ko wasu halittu musamman a ajiye su a wani guri wanda yake guri ne na bautar Allah subhanahu wa ta'ala shi masu yin tamathil sun shiga cikin tsinuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu almusawwirin Allah ya la'anci masu wato ainihin sura suranta wani abu suranta wani abu wanda zance mafi inganci abu mai rai ake nufi sawa'un mutum ne ko dabba ko menene shi amma sura na kaman ice haka ko wani fulawa ko zancen da ya fi shi bai shiga ciki ba amma abin da yake mai rai wannan haramun ne suranta shi ta hanyar sassaƙa samu dutse a sassaƙa shi a ainihin yi surar wani mutum ko wata halitta da shi ko ainihin ice ko na abu makamancin haka ko kuma a zana da hannu wannan duka ya shiga cikin tsinuwa wanda su ne wanda suka fi kowa shiga cikin azabar Allah wanda muka yi ishara malam zai kulla babi wanda yake magana musamman akan haka ina fata an gani in Allah ya da mun zo za mu ji bayanai akai الثالثة مسألة uku. العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك abin lura a cikin mubalaga da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya nuna wato ainihin fushi da kuma kai matuƙa gurin inkari kai fa bayyana lahum hadha awwalan kalli yanda ya bayyana musu hakan a farkon lamari kaga farkon lamari wato ainihin da ya ambaci hadisin ummu na Aisha cewa sun ga wata wato ummu salama sun ga wata coci a ƙasar habasha wanda akwai suwar a ciki nabi ya ce ula'ika idza mata fihim ar-rajulu salihu aw al-'abdu salihu banaw 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ula'ika shirarul khalqi inda Allah wannan sune wato watsatsu na mutane a gurin Allah kaga a farko yayi bayani thumma qabla mautihi bi khamsin sannan kafin annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallama da shekara biyar qala ma qala sai ya ambaci abin da ya ambata wato ainihin lokacin da wato yana ishara zuwa ga wancan hadisin na ummuna Aisha cewa lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan ko kuma ba shi ba hadisin Jundab ibn Abdullah ko cewa Jundab ibn Abdullah ibn Junada cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun kaga ina nuna wannan ya biyo bayan waccan maganar da yayi tun farko ma yayi tahdiri daga baya kuma kafin ya bar duniya da shekara biyar ya ƙara wato ainihin tahziri ko da kwana biyar bi khamsin nan mun fassara shi da shekara biyar ko da kwana biyar shine yafi kwana biyar ba da shekara biyar ba da kwana biyar wannan shine daidai shekara biyar kuskure qala ma qala thumma lamma kana naz'u hakan sannan kuma lokacin da ciwon shi na ƙarshe ya zo lokacin tafiya an ce annaz'u shine tsananin ciwo wanda mutum zai kai marhala ta al-ihtidar da zai zama muhtadar lokacin da ake ganin alamar rai za ta fita to lokacin da tsananin ciwo ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yaktafi bima taqaddama bai wadatu da iya abin da ya gabata ba kaga ya faɗa kafin tun farkon lamari yayi tahdhiri kafin rasuwar shi da kwana biyar yayi tahdhiri da yazo zai bar duniya ma kuma bai yi shiru ba sai da ya ƙara maimaitawa wato isharar shi zuwa ga wancan hadisin na Aisha cewa lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala waji fa idha ihtamma biha kashafaha sannan ya ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadhdhiru ma sana'u to kaga har karshen rayuwar shi na cikin wasiyar da yayi kulawa da janibin tauhidi da kuma rufe duk wata kofa toshe duk wata kafa dakile duk wata hanya da za ta bayi zuwa ga hada Allah da wani kowane ne shi arabi'atu wato mas'ala ta hudu nahayuhu an fi'lihi wa nahayuhu man fa'alahu inda qabrihi qabla an yujada al-qabru hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga duk wanda ma yake tunanin zai yi wannan masallaci ko ya rike gurin ibada jikin kabarin shi tun kafin a samu kabarin to tun kafin ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu yake ishara zuwa ga kar a bauta Allah ta'ala musamman a jikin kabarin shi ka a zo a yi gini ma'ana a gina masallaci a jikin kabarin shi a maida wato ainihin wannan gurin gurin ibada na musamman wani zai ce to rauda ta annabi sallallahu alaihi tana haɗu da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a sanya rauda cikin masallaci dan wannan manufar ba kamawa ta yi za a faɗaɗa masallacin tunda masallaci ne da an shara'anta ziyarar shi an shara'anta ziyarar shi kuma duniya na ta ƙara faɗi kuma wato ya tabbata annabawa inda suka rasu nan ake birne su to ya rasu a ɗakin na Aisha lokacin ba masallaci bane yanzu an buƙaci a haɗe gurin kuma ba dama a tone kabarin shi a fitar da shi tunda khulafa'u ba su yi ba mu 'yan baya ba za mu yi katsalanda ba an gane wannan ko so don haka wannan hujira din ita ba an gina ta dan ayi ibada ciki ba an killace gurin ne saboda ma akasin haka an fahimta qabla an yujad al-qabr tun kafin a samu kabar wannan shine ma'anar fadin shi wato ainihin ala fala tattakhidhu al-qubura masajida kakku rike kaburbura guraren ibada domin me ai ahlul kitabi suna rikar kaburburan mutanen kirkin cikin su ne kuma a wannan al'umma ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirki bal ba a taba yin wanda ya kai shi ba kuma ba za a yi wanda ya kai shi ba cikin halittun Allah to kaga ko tunda har ahlul kitabi sun wato riki kaburburan annabawan su da salihan bayin su guraren ibada to kaga ai min babi aula an akai shiru su ma wannan al'umma su riƙa shi yasa sai ya ce fala tattakhidhu alqubura masajida ya akkada da cewa fa inni anhaakum an zalika ka kamar ya ce kakku rike kabari na a matsayin gurin bauta to domin in aka ce kar a rike kabarin annabi kaga wa ghairahum min babi aula ka a rike nashi malam yace al-khamisatu annahu min sunanil yahudi wan nasara lalle yana cikin sunnar yahudu da nasara wato al'adar su fi kuburi anbiya'ihim cikin kaburburan annabawansu domin yayi jam'i ne ai yake cewa wato ala inna man ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubura anbiya'ihim masajida wanda kuma duk inda ka ji min qablikum a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin al-yahudu wan nasara ko shi yasa a wani hadisin da yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-qudzati bil qudza hatta law annahum dakhalu juhra dubbin la dakhaltumuhu za ku yi ta bibiyan tsari da tafarkin waɗanda suka gabace ku taƙi bayan taƙi har ta kai da za su shiga ramin damo sai kun bi su ciki sai wasu sahabbai suka ce al-yahudu wan nasara wato man qablakum din suke so su ji suwaye al-yahudu wan nasara sai annabi ya ce ni faman ghayrahu in ba su ba to suwa kenan dai ya zama sanannen abu duk inda kaji annabi ya ce sunnata man qablikum to ana nufin al-yahudu wan nasara kun gane to cewa man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim masajida wata riwaya wa salihihim masajida yayi nuni akan cewa wannan sunnar su ce amma ba sunnar da Allah ya sunnanta musu ba abu ne da suka mai da shi al'adarsu har muka buga misali a karatun baya da ainihin kissa ta ashabul kahf la ce qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida kaga wannan misdaqun ne li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama cewa ahlul kitabi yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida muna tare as-sadisatu la'anuhu iyyahum ala dhalika la'antar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mawa ahlul kitabi al-yahud wan nasara akan haka da yace la'natullahi ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida kaga al-yahudu wan nasara ana nufin gurbatattu daga cikin ahlul kitabi domin an ce ahlul kitabi zai iya daukan hatta waɗanda suka yi imani da annabi Musa da waɗanda suka yi imani da annabi Isa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to amma da inda ka ji tsinuwa ana nufin fandararrun cikin su fandararru na cikin su lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani dawud wa isa ibn maryam daga lu'inan ladina kafaru ba a ce lu'inat banu isra'il sai aka ce lu'inan ladina kafaru min bani isra'il saboda insafi an fahimta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'ance su bal ya tabbatar da la'antar da Allah ya yi musu ne akan haka sai la'natullahi ala al-yahudi wan nasara kamar an tambaye shi me yasa me ya ja musu tsinuwa sai ya ce me ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida kamar da muka yi bayani cewa akwai abubuwa da yawa da suka sababta musu tsinuwa na daga cikin abubuwan da suka ya ja musu tsinuwa daga Allah akwai riƙar kaburbura a matsayin guraren ibada as-sabi'atu anna muradahu sallallahu alaihi wasallam tahziruhu iyana an qabri duk da annabi ke ta bada wannan labarin a farkon lamari da kafin rasuwar shi da wata biyar da lokacin da ainihin wato lokacin tafiya ta zo wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi aba'ina wa ummahatina huwa sallallahu alaihi sallam ba komai yasa yake yake ba mu labarin la'antar da Allah ya yi mawa yahudu da nasara da wannan mummunan aiki da suke yi ba face tahziruhu iyana an kaburihi yana hana mu ne kaffa kaffa yake taka tsantsan yake yi dan karmi makabarin shi abinda suka yi makabaru kaburburan annabawansu kar mu riki kaburburan kabarin shi da kaburburan salihan bayi wato kamar sahabban shi da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa a matsayin guraren ibada kamar yanda ahlul kitabi suka rika yasa sai aka ce kar ka ga ahlul kitabi suna yin kaza ma'anar maganan kenan tsinannu ne su da suka kakka ga sun yi kaza la'anannu ne su fushin Allah ya yi tsanani a kansu, ishtadda ghadabur Rahman ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ai ba sai an ce maka kai karka yi ba ko? Ai gani ga wane ya isa wane ne? Tsoron Allah. Ya isa wane tsoron Allah. to tunda an ce maka Allah an ce su da suka yi wannan aikin ba sai an ce ma kar ka yi ba automatically kenan ba za ka yi ba dama in dai kana da cikakken imani in dai ka san me kake yi to kaga ma'anar wato wannan labari da annabi yake bamu dan mu dau izina ne dama Allah ya ce faqsisil qasasa la'allahum yatafakkaruna in an baka labarin mutumin kirki ka natsu da kyau kai kwaikwayon hali irin nashi an baka labarin mutumin banza ka natsu ka yi tunani kar karshen ka ya zama irin nashi athaminatu al'illatu fi adami ibrazi qabrihi dalilin da yasa al'illa anan ana dalil dalilin da yasa wato ainihin sahabbai ba su daga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kaga kaman kwana kuke menene dalilin ma me dalilin da yasa ba daga kabarin annabi ba saboda saboda kar a bauta mushi kar a riƙe gurin musamman gurin ibada matakin farko ko sannan kuma kar daga baya a zo a bauta mushi tunda ai bid'ar riƙar kabari masallaci ita ce me ita ce muqaddima ta shirka ko farkon shirkan da aka yi a ban ƙasa awa'in nan bayan Allahn guda biyar shedan da ya zo mawa ‘ya'yansa da ɗalibansu cewa yi su sassaƙa gumakansu a wata riwaya su kai inda aka birne su ko inda suke zama a wata riwaya in suna kallon wato tamafil suna kallon robot robo na wa'innan mutanen ɗan butun-butuninsu wannan zai ƙara musu wato kuzari kuraj ake cewa ko zai kurajin ɗinsu zai ƙara wato ainihin ƙara ƙarfin ƙwazansu ƙarfafa gwiwarsu gurin bautar Allah ta inda ya bullo musu ke na farkon ba su shirka amma wanda suka biyo baya da ilimi ya gushi kamar yadda muka ji a ba wa nusiyal ilmu aka manta ilimi ya ta kai suna bauta musu to abin da yasa kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yadda an daga kabarin ba lokacin so dan aka daga shi to da za a rike shi gurin bauta na musamman don duk inda aka yi darihi aka yi mai kubba to kaga ya nuna cewa shi din na musamman ne sai jahili ya ɗauka sallah a gurin daban take da sallah a wani guri kaga dai shi Allah ya bauta mawa to daga baya tunda wannan jahilin yana da mai dan taro shi in malamai suka tafi sai an riki wannan kabarin ka'in da na'in ana bauta mishi kamar yadda a cikin wannan al'umman ma ya faru ai manzon Allah sallallahu ya ce wasu daga cikin al'umma ta za su bauta ma gumaka ba yana nufin gunki na a zo a sassaka abu a ajiye shi ana mai sujada ba wa'annan kaburburan da ake bauta mawa da wa'annan adriha da kubabun da ake zuwa ana dawafi a jikin su ana kai sadaukarwa gare su ana kai qurbani ana neman kusanci ana neman isti'ana da istighatha da isti'aza da su to wannan shine gunkin da ake magana domin shi alwathan ba dole sai gunkin da aka sassaka ba mutum zai iya bauta ma alwasanu ya zama wata ma'ana ne ma ba jiramu ba ne ba jiki ne ba ba jiki ne shi ba tun daga shi an ce wanda yake son zuciya yake saba ma shari'a yana bauta ma son zuciyan shi kaga ba wani abu ne da ake gani afarata man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi ga fir'auna sun ce wa yadharuka wa alihataka alihataka ikon shi wanda wasu malamai suka fassara da son zuciyarsa shine yake bauta mawa tunda shi ya ce a bauta mishi kenan shi yana bauta ma ran shi saboda haka in an ce alwathanu shine duk abin da ka rika madadin bautar Allah duk abin da ka rika madadin bautar Allah to ya zama alwathanu a gare ka domin shi kake bauta mawa Allah ya samu dace to da haka shi yasa wato ummuna Aisha ta ce walaula zalika ubriza qabruhu ghaira annahu khushiya an yuttakhadha masjidan a matakin farko kenan idza tukhidha masjidan wa bittali sayu'badu min dunillah shi yasa sai basu yi ba at-tasi'atu fi ma'anar ittikhadhihi masjidan me ma'anar a rike kabari a matsayin gurin bauta shine muka ce ba dole sai an gina mi ba dole sai an gina masallaci ba kamar yanda malam yace was-salatu indaha min zalika wa illam yubna masjidan koda ba a gina masjidin koda ba a gina masallaci a gurin ba in dai aka riki gurin gurin sallah na musamman to an mai da shi masallaci an mai da shi masallaci muka kawo hadisi a karatun baya cewa wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura masjidan wa tahura nabi ya ce wa mata a ɗakin su su riki masjid cikin gida kaga ba ana nufin su zo su haƙa a yi condition a gina masallaci da ainihin mihrabi gurin liman da hasumiya duk da hasumiya bid'a ce hasumiya wa gade da ake sama minarat bid'a ce mata da asali to kaga kenan yana nufin mata su ware wani guri a cikin gida da za su dinga sallah iyayenmu dai suna da shi iyayenmu da kakanninmu suna da gurin da za ga ana suna shimfiɗa dadduman su nan suke ainihin sallar su nan suke lazumin su suke gaya ma Allah bukatun su nan suke tilawar alqur'anin su to wato yanzu dai sai godiya sai godiya amma a dinga tunatar da su ko malam ya ce al'ashira annahu qarana baina man ittakhadhaha masjidan annabi ya gwama ya hada tsakanin wanda ya riki kaburbura masallaci wa baina man taqumu alaihi musa'a ko alaihi sa'a da kuma waɗanda alkiyama za ta tsayo a kansu a guri guda ya hada su yayi musu bugun goro da cewa duk su ne waɗanda suke ashiraran mutane saboda mai fa zakara zari'ata ila shirki sai ya ambaci dalilin da ke kaiwa zuwa ga shirka qabla wuqu'ihi tun kafin shirkar ta auku shine huluwi a cikin salihai ma'a khatimatihi tare da ƙarshen lamarin da zai kai zuwa ga mutane sun zama kafirai kenan saboda a hadisin farko da muka ji a babin wato ainihin yake cewa ula'ika idza mata fihim ar-rajulu salihu aw al-'abdu salihu banaw 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ula'ika shirarul khalqi inda Allah waɗannan sune watsatsun mutane wato ainihin a gurin Allah kaga ya kira su shirarul khalq shirarul khalqi ainihin wato inda Allah hadisin kai na ibn mas'ud yake ishara hadisin ahmad فإن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا كما yana ishara zuwa ga wato abin da zai sa waɗancan mutanen da alkiyama za ta tsayo a kansu su zama shirarul khalqi shine sakacin da za a yi da ainihin wato wuce gona da iri kan salihan bayi a dinga kai su matsayin da Allah bai kai su ba har a wayi gari ana bauta musu masu bauta musu ba za su dena ba ba za a dena samun masu bautar kaburbura ba har tashin alkiyama wato masu shirka kenan wanda alkiyama za ta tsayo a kansu su zama watsatsun mutane domin ba muminai ne su ba tunda a ƙarshen duniya Allah zai aiko wata iska kamar da hadisi ya tabbata cikin sunna sahih na al-Imam Muslim daga Yaman za ta taso mai taushi tafi alhariri wato ainihin taushi za ta ɗauke ran duk wani mumin sai ya rage sauran da za su rage munafukai ne da kafirai to su ne shirarul khalqi daga cikin laifinsu akwai bautar wato ainihin kaburbura wanda sababin bautar kaburburan wato wato rukon kaburbura da ake guraren ibada guraren sallah hatta kai a dawo ana bauta wanda ke cikin su bari mu karasa shi a gurguje alhariyata ashar dhikruhu fi khutbatihi qabla mautihi bi 50 ambatan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kafin ya bar duniya da kwana biyar ar-radd ala at-ta'ifatayn allatayn huma sharru ahli al-bid'i raddi akan bangarorin nan guda biyu al-yahud wan nasara kenan waɗanda su ne mafi sharrin yan bid'a wato a cikin bainal adiyan babu kamar al-yahud wan nasara gurin bid'a kowace al'umma ana samun ahli sunna da ‘yan bidiya, to amma su al'yahudu wa nasara sai zama ‘yan bidiyansu sun fi yawa akan wanda suke bin tafarkin annabawansu. Bal akhrajahum ba'adu salafi min al-thintain was-sab'in a afwan ba yahudu da nasara ba yake nufi ko a khutubar annabi sallallahu kafin ya mutu da kwana biyar yayi raddi akan bangarori guda biyu waɗanda su ne mafi sharri cikin bangarorin ‘yan bidiya muna tare sai ce bal akhrajahum ba'd salafi kai wasu ma daga cikin magabata sun fitar da su min al-thintain was-sab'in firqa daga cikin bangarorin bid'an nan guda 72 waɗanda suke yan wuta wanda su 72 din ba kafirai ne ba ai guda ɗaya ita ce ahlus sunna ita ce yan aljanna annabi ya ce ma ana alaihi al-yawma ana wa ashabi to akwai waɗanda yan bid'a ne bid'o'in su ba mukaffira ne ba sai dai za su zama sababin shigar da mabiyansu wuta ko da ko za a yi musu rahma daga baya to da yawa daga cikin malamai sun ce banda wa'annan firka din guda biyu dan su ba sa cikin ahlul milla ba ballantana a sa su cikin waɗanda suke batattu ne sai ce wa humur rafidatu wal jahmiyya su ne rafidawa da ainihin wato jahamiyawa akwai wato akwai ambatansu a cikin waccan khutba wa hum awwalu man bana alaiha al masajid domin su ne farkon wanda suka gina masallatai a saman kabari in shi a daman ba a magana ba a magana kai su kabari mutum ɗaya ma yaka same shi da kaburbura da yawa yanzu kamar sayyiduna Hussein akwai kabarin shi a Misra akwai kabarin shi a Iraq Karbala akwai kabarin shi a a ainihin Maghrib ko ina sai ka je ka jance kabarin Hussein karasa Husainin guda nawa ne kuma kawai dan ciwaciwa ne an riki kasar gurin ana saida ta waliyan lokacin ko kuma imamansu na lokacin suna kama kuɗi talakawa ana saida musu ana karɓan ushiri da hannunsu ana kaza ana kaza to haka su ma jahamiyawa kenan suna suna gini akan kabari suna bauta mushi ko a ce suna bautar Allah a gurin guluwi har ya kai su zuwa ga bautar wani Allah babu shakka rafida nan bai ce shi'a ba sai sai rafida ai mun yi bayani cewa shi'a rafida kafirai ne ba musulmai ne su ba addininsu daban namu daban haka suka faɗa kuma hakan take su kuma jahamiya an samu da yawa daga cikin malamai wasu sun kafirtar da su domin su ƙaryata Allah suke wallahi lastu bi jahmiyyin akha jadalin yaqulu fillahi qawlan ghayra ma yaridu yukazzibuna bi asma'il ilahi wa awsafin lahu bal li dhati llahi qad jahadu sai jahamu ibn safwan ai mun ji cewa an kakkafurtar da shi wanda har kashe shi ma aka yi su alja'adu bin dirham mai gidan shi shi ma layya aka yi da shi to da haka su ne mafi sharri cikin kungiyoyi na na ainihin wato bata wani zai iya cewa to khawarij da annabi sallallahu alaihi ya kira su khair sharrul khalqi wal khaliqa khawarij a gurin ta'addanci da gurin rashin tsarkin harshe da rashin kunya suna gaba da kowa amma gurin lalacewar aƙidar zuci to babu kamar shi'a da jahamiya an fahimta ko khawarijawa da yawan su shubha ce ta kwashe su da yawan su zaka ga mutane ne wanda a zahiri za iya musu yabo da cewa suna da kirki kuma dan Allah suke yi sai dai shubha ta ja su har suka fada cikin azaim manya-manyan zunubai manya-manyan al'amura hatta kai wasunsu sun yi fatawar kashe sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan ya ja aka kashe Sayyiduna Uthman aka kashe Sayyiduna Ali aka kaimawa Muawiya hari aka kaima Amr ibn al-As hari aka kashe su Abdullahi ibn Khabbab ibn al-Arad dake sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam khawarij suka kashe shi to suna kashe sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da salihan bayi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sune kilabu ahlin nar karnukan yan wuta malamai suka ce saboda kaga kare babu dabba mara kunya da bata san darajar mutum ba bata san darajar mai daraja ba kamar kare ko kare ba ruwan shi dan babban gida ne kai dan wane ne kai zai ma haushi ya kunyata ka to haka khawari suke ba su san girman mai girma ba wanda suka kashe sayyidina ali har wani yake yake waka Imran bin Hattan yake yaban wanda ya kashe Sayyidina Ali wato Abdurrahman bin Maljam qabbahullah ke cewa wato ainihin inda yake cewa lokacin da ya kashe Husaini inni ahsabuhu min ahsani albariyati menene dina ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha inda dhil arshi ridwana neman yardar Allah ne ya ja ya kashe Sayyidina Ali to kaga wa'annan hatsabibanci da rashin ta ido nasu yayi yawa amma aqidu na kafirci daga zuci kai tsaye wanda kai tsaye suke ma Allah inkari suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inkari babu kamar jahmiya babu kamar rafida rafida su ne kan gaba an gane ko to sai yace akwai raddi a gare su duk da nan da malam yace annabi ya ambace su kaga a cikin hadisin ba ambaci sunan rafida ko jahmiya ba sai dai sifa ce sai ya zama babu waɗanda sifar a cikin wannan al'umma ta yi inɗibafi a kansu kamar wa'inna kaga yanzu mu ma sai mu ce rafida da sufaye sufaye akidin sufaye kowace akida da ka sani sai kaga suna da guluwi kan abin da ya shafi kaburburan auliya'u ɗariƙa ta tijjaniya ɗariƙa ta ƙaduriya ɗariƙa ta ainihin naqshbandiyya ɗariƙa ta rufa'iyya kowanne sai ka samu akwai quburiyuna a cikinsu idan ba a ce dukkan su quburiyuna bane saboda babin adalci akwai waɗanda ba sa yi amma dai zaka tarar da galibin su suna yi kuma mutum ko bai yi ba yana kara masu yi kara mai yin banna ko banna ce Allah ka tsare mu الثانية عشرة ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallama min shiddatin nazi abinda aka jarabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na tsananin ciwo tunda kaji har suma yake yana farfadowa kaga wato jarabawa ashe ba wai dan ba Allah bai san ka yake jarabtan ka ba bal bil aks ba mamaki soyayya ce ta jawo tunda ya jarabci annabawan shi الثالثة عشرة ma ukrima bihi min al-khulla abinda aka karamta karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na matakin cikakkiyar soyayya ce inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil fa inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahima khalila الرابعة عشرة التسريح بأنها أعلى من المحبة شوى وتعينهم خلة تنا سمد محبة tasirihi da yake nufi zai zama tasirihi ga mai ilimi amma wani zai iya cewa a fito mai a cikin hadisin inda aka ce hulla tana sama da mahabba ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci sayyiduna abubakar da yace walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu ababakarin khalila kaga yana nuna da a ce zai kai wani wani mutumi matsayin hulla a zuciyar shi da ya kai abubakar kaga ya nuna yana son shi amma soyayyar ba ta kai matakin hulla ba domin wannan ta Allah ce wani hadisin kuma ya bayyana yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Amr ibn al-As ya tambaye shi waiwa ka fi so cikin mutane yace Aisha ce cikin maza nake nufi yace Abuha babanta waye babanta Abubakar kaga dai annabi na son shi al-khamisata ashara at-tasrihu bi anna as-siddiq afdalu as-sahaba bayani qarara akan cewa sai na abakar shi ne mafi falala cikin sahabbai tunda ya ce lattakhattu ababakarin khalila wanda kaga kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa daraja cikin annabawa bayan shi sai annabi Ibrahim shi yasa su biyu suka kai wannan matakin kenan duk wanda yake da kulla shi yafi kowa yafi wanda bai da ita to tunda annabi yayi fatan ba dan a ce Allah ya riga ya rike shi khalilu ba da ya rike abubakarin khalil kine yana nuna abubakar ya fi kowa daraja cikin sahabbai an fahimta ko as-sadisata ashra al-isharatu ila khilafatihi ishara zuwa ga khalifancin sayyiduna abubakarin tun daga shahar annabi yayi fatan ya dauki rike shi khalil kenan ya yadda da shi ya amin zai samu natsuwa in ya bar mushi khalifanci kuma khalifanci na abubakarin nasi ne akwai wanda suke ganin cewa ijma'in sahabbai ne a ijma'in ya kullu ne bayan nasi kuma annabi sallallahu cikin sahih bukhari afwan cikin sahih muslim wato yace ma aisha a kawo takarda in yi rubutu ce ina tsoron kar wani mai buri ya zo yayi buri wa ya'ballahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa ababakar shi ko Allah bai yarda kowa ya ainihin zama khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzansa bai yarda ba muminan kirki ba su yadda ba in ba sai duna abubakarin ba shine khalifa Allah ta'ala ya samu dace ayyaka